أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalar ukudatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala da ya dada mu wannan yini mai tarun albarka yini laraba wanda yau wata na jimadan ula yana da kwanaki goma sha uku kenan wanda hakan ya yi daidai da kuma shi jira yau shekara 444 daidai da yau bakwai ga watan 12 meladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na usmanu bin afan da ke wannan unguwa ta hamadu kafi bypass nan fadar jihar gombe domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na sufatu salatan nabi sallallahu alaihi wasallama na babban malami al'alama a sheik muhammadu bin salal usaimin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a duk mako irin wannan idan masu bibiya ba su manta ba muna cikin ƙa'idattani azimatan wa'ansu ƙa'idoji biyu waɗanda suke da girman gaske a cikin sha'ani na musulunci da kuma bin sunar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam alƙa ko kuma ƙa'idata ne azimata ne ƙa'idoji biyu wanda suke da girma a sha'aninka na musulmi wajen fahimta suna muna ƙa'ida ta farko wanda malin ya raɗa mata suna da isabatu suna afadalu min kasar tilaman dacewa da suna ta fi farla a kan yawaita aiki da bai dace da suna idan ba kumanta ba malin yana tuka mana misali a ƙarƙashin wannan har muka ji gunda lokaci ya cin mana malin ya kawo misalin raka'atan alfijiri a ce wani ya ce zai karanta suratul insani da suratul mulki a raka'atan alfijiri wanda kowace sura akwai ayoyi talatin ko da ɗaya haka a kowace kuma wanda ga cikinsu ya ce a shi zai taƙaita ƙuliya a raka'an farko ƙulhuwa bayan fatiha to sai maliki cewa wanda ya karanta ƙuliya da ƙulhuwan nan ya fi lada domin manzan allah a koyarwarsa sarakatan alfijir taƙaita su ake yi ba tsawaita su ake yi ba kaga isabatu sunna afdalu min kasratul amal ya kawo misalin mutumin da zai ce tuttur azumi zai kullum azumi zai ba ranar da zai sharuwa kullum azumi yake a samu wani kuma ce a shi azumin annabi dawo da zai zai azumi yau ya sharuwa gobe ya yi azumi yau ya ajiye gobe to wanda zai azumi yau ya ajiye gobe ya fi lada domin haka mazan Allah ya koyar sallallahu alaihi wasallam an fahimta ko mutum a rako'in da ake yi na tarawih da ramadan wane ce 23 zai wani kuma ce a shi shaɗe zai to wanda ya shaɗe nan ya fi lada domin haka manzan Allah yi an fahimta duk inda kake so aikinka ka fi samun lada a kansa kuma aikin ya karɓi to ya dace da suna an fahimta isabatu sunna afdalu min kasratil amal dace da suna wajen aiki yafi farla akan yawaita aiki shi yasa malaman suna suke ta magana da jan kunne game da bid'a domin bid'a aiki ne mai wahala mai yawa kuma babu lada amma duk inda suna take aiki ne zaka yi cikin takaitaccen lokaci cikin kwanciyar hankali kuma baka lada da yawa domin ka'idar wa ma'ata kuma rasulu fakuzuhu wa ma nahakum an fanda abinda manzon Allah ya zo muku da shi ku rike hannu bibiyu abinda ya ne ku hannu kuma hatta alqur'ani ma Allah ta'ala cewa yi manzan Allah shi ne zai fasara alkur'ani ga kowa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun mun saukar da alqur'ani gare ka rasul domin kai wa mutane bayani duk abinda za a yi a cikin musulunci to manzo Allah ya koyar da shi sahabbai sun yi bayani an fahimta nan cikin shekara 23 din nan shekara 13 a maka shekara 10 a madina duk abin da ake bukata a wannan addinin an yi an gama Allah ya saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ya ce ala hal ballagatu risala ku dakata shi manzancin da Allah ya to na isar nayi bayani sabai suka ce bala ya rasulullah manzala kai sai ce Allah fashhad Allah fashhad Allah ka shaida Allah ka shaida kuma ya ce babu abin da zai kai ku aljanna daidai kwayar zarra na muku bayani kai shi babu abin da zai kai ku wuta daidai kwayar zarra shi ma na muku bayani a kansa to me kake so ba wani abin da kake bukata illa bi kawai yasa duk inda qur'ani zo game da manzon Allah ce ku bi shi ku bi shi qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum idan kun ce kuna son Allah to manzon Allah za ku bi idan kun bi manzan Allah kuma sai Allah ya soke muku gafara zunubanku qul atiiu Allah wa atiiu ar-rasul ku yi wa Allah da ku yi wa manzan Allah da wa in tuti'uhu tahtadu har in kun yi wa manzan Allah da'a a cikin abin da ya gabatar ku aikata to tabbas kun shiryu duk wannan ayoyi da hadisi suna kulle kofin bid'a ne ya uwa bid'a tana da hadari hadarin babba shine mai bid'a ya yi ƙudiri a ransa cewa ɗayan uku ne ko dai manzan Allah ya ɓoye wani abu bai faɗa ba a cikin abin da Allah ya turo shi kuma ƙur'ani ya ce Allah ya ce ya aiwa rasulu balligi ma unzila ilayka min rabbik ko kuma da aka ce shi manzan Allah katimul anbiya ne da kansa an rufe wahayi ka ce a kai ma ana ma wahayi an fahimta ko kuma ka zargi manzan Allah ya yi ha'inci ya ha'inci Allah ya ƙi bayyana wani abin da Allah ya ce bayyana to wanda yake da bidi wanda yake bidiya to wannan kudirin ne a ransa dama tunda imamu malik imamu darul hijira Allah ta'ala ya masa rahama yace man ibtada bid'atan duk wanda ya kirkiro wata bid'a fa yara anha hasana imam malik ya ce shi wanda ya kirkiri bid'an nan a ransa yana ganin abu mai kyau yake yi to faqad za'ama anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khana fi risala imam malik ya ce to wannan dan bid'ar iya rayawa a zuciyar manzon Allah ya boye wani abu bai fada ba kuma alkitiman iya cikin siffa mustahila anil anbiya boye wani abu a ki fada iya cikin siffa korariya ga annabawa ba annabin da ake zargi ya ɓoye wani abu daga cikin saƙon Allah babu shi sau daga ƙalubale mai girma game da masu ƙirƙirar bidiya bayan ba lada ga zunubi ga kuma kamu daga Allah ibn raqaimul jauziya da ya littafin sa makaidu shaitan daga shirka yace daga cikin tarkon da shaitan yake zubawa mutane ya kama su ya halaka su yace na farko shirka ce daga shirka kuma sai gangaro bidi'a kuma ku duba hadarin shirka ita ce laifin da in ka mutu kana yi to Allah ya alƙawarin ba zai gabarta mutum ba to amma daga gama maganar shirka ce tarkon shedan nabi shine bid'a ya dora ma san falala da san samun lada da san gwaninta ka dinga kirkire kirkire bibiye bibiye kuma abinda manzon Allah ya bai da sabai ka kike dora akan su ka tabbata akan su to wannan ya zama to izina gare mai yan uwa mu dinga kokarin dabbaka ibadar mu bisa tsari na sunna tafiyar manzon Allah da sahabban sallallahu alaihi wasallam inda zamu tashi a yau muna shafi na 170 daidai kuma wannan shine darasin mu na 70 daidai a wannan littafi darasin mu na daidai yau mun cika darasi na 70 insha Allah mala yace a shafi na 170 can faragar na uku kenan inda yace misalun akhar wannan misali daban daga cikin misalan da suke nuna dacewa da suna ya fi yawan aiki farla sai ce insanun mutamatti'un mutum ne ya yi niyyar aikin hajji na tamattu'i dama akwai kirani akwai ifradi akwai tamattu'i duka wannan siffofin aikin hajji ne wanda mahajjici zai yi niyyar wanne zai gabatar daga ciki to tamattu'i shine ka je maka tun kafin kwanakin aikin hajji su shigo kamar a ce ka je a farkon zulhijja ɗaya da shi ko biyu ga shi ko uku ga shi har ma biyar ran da ka je allah ya baka iko ka gabatar da umara ka samu intabal na kwana uku zuwa hudu kafin yau mutaruya ran da za a fita a tafi mina to wani shi ne tamattu ka gabatar da umara ka sami intabal na kwana uku hudu kafin a fara aikin hajji an fahimta to duk mutumin da ya niyyar aikin hajji na tamattu'i a tabila umaratul ula da farko in ya je umara zai fara gabatarwa idan ya gabatar da umara waye baka alal hajji khamsatu ayyam tsakaninsa kafin a fara aikin hajji akwai ragowar kwana biyar kamar ya ji a uku ga zulhijja kenan kaga ana fara aikin hajji a takwas ga zulhijja ne a fita tarwiya a kwana a wuce arfa daga nan kuma a fara aikin hajji to ya je kamar biyu ko uku ga zulhijja ya gabatar da umarar shi ya samu kwana biyar kafin a fara aikin hajji maliki cewa untahiza fursa ko an tahadha fursa wa atabi umratin saniyatin wa salisatin wa rabi'a wa kamisa wa sadisa bil idafati ila al-ula sai yace to tunda nayi umran farko ban ribaci ban yi amfani da wannan dama kene in ta in tahadha fursa kenan zan yi amfani da wannan damar tun daga 'yan kwanaki kafin a fara aikin hajji ban yi amfani da wannan damar na sake umara ta biyu na sake umara ta uku na sake umara ta hudu na sake ta biyar bil idafa ilal ula idan ka jingina idan ka jingina da ta farko yace tunda akwai tsakanin kafin a fara aikin hajji da kwana biyar kullun sai na yi umara ma ay kulli yawmin ya'ti bi umra kullun he yaji yayi aikin umara wa akhar ɗayan kuma yace la a tabi umrati tunda ne umara farko ba zan ƙara wata umara ba a tafi bil umaratul ula wannan umarar da ne ta farko ta isa zan dakata sun malhajji sannan na jira kwanakin aikin haji su zo na yi aikin haji na kun gane misali a ce mutane biyu ne suka je aikin haji kowanne dama niyyar tamattu iya yi a aikin haji shi ɗaya ya ce tun da ya gabatar da umara to zai sake wata zai sake wata zai sake wata har yi umara biyar zuwa shida an bayin da ɗayan kuma ya ce a tun da na yi umara ta ta farko shi kenan ba zan sake wata umara ba zan jira har lokacin da aikin kwanakin aikin hajji za su zo mai aikin hajji gaba ɗaya an fahimta to sai malai ce fassani afdal wanda ya ce ba zai ƙara wata umara ba bayan ta farko wanda ya je aikin hajji da niyyar tamattu'i to ya fi na biyun lada ya fi na farkon lada kun ga na farkon fa kullum umara zai yi ba sai ya yi umara akalla guda biyar zuwa shida amma shi na biyun ya ce a umararsa ta farko ita kaɗai zai taƙaito a kan da ba zai ƙara wata ba to me yasa mai umara ɗaya ya fi mai umara shi da lada kun gane magana ya bi sunna shi na biyun suna ya bi domin a tsarin aikin hajjin tamattu'i manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da ya koyar da agwama aikin umara da hajji idan kai ta farkon ba za ka ƙara yin wata ba sai ka jira har sai an kammala aikin hajji an fahimta shi kuma wancan wanda ya ɗora ya ɗora ya ɗora e ya yi aiki na lada amma bai dace da suna ba kun fahimci maganar karfa a yi mata gurguwar fahimta ba a ce na ce umara ba lada ba kun san da a a kwara ya fito a yi bayani a yi kun san mutane yanzu wani suna aga su sun ce a yi umara ma ɗaya ta ba muka yi lada a ba haka muka ce ba ka yi haƙuri ka fahimce mu gaji ko ya shi ne gaskiyar magana ka yi haƙuri ka fahimci abin da muke suka ce abin da muka ce wanda ya niyyar aikin haji na tamattu'i aikin haji kamar yadda na ce ko malamai suka rubuta iya da siffa guda uku akwai ifradi wanda aikin hajjin kadai za ka yi ba umara ifrad akwai kirani wanda za ka yi umara immediately ka wuce aikin hajji kamar ka yi umara ran bakwai ga wata ran takwas ga wata ka wuce aikin hajji ba wani intabal tsakani yi ne kiran akwai kuma tamattu'i wanda za ka yi umara ka sami intabal na kwana uku zuwa hudu zuwa biyar an fahimta to a yadda manzan allah ya koyar da aikin hajjin tamattu'i umara ɗaya ke yi ko umara ɗaya ce a yi kafin a yi aikin hajji kun gane yanzu in yayi ɗayan nan sai ya haƙura ya dinga ɗawafinsa iya sallolinsa iya nafilfilinsa iya karatun alkurani a harami har ya jira kwanakin aikin hajji su yi to wanda ya taƙaita da umara ɗayan nan ya fi wanda ya ce kullum sai ya yi umara lada Allah sa dai kun gane don na iya ƙoƙari na ku gane da yanzu yawwa malai ce fasani afdal na biyun ya fi dacewa da lada domin shi ne ya aiki irin aikin da manzan Allah ya koyar a wannan bangaren intabih ya hajj sai malai ce ka faɗa ku ya kai wanda kai niyyar haji kun san haji ko alhaji ko wanda ya niyyar aikin haji shine alhaji ba amma sai ga mutum ya ji ya dawo mai alhaji ai ga rage mai daraja a ka'idar larabci wanda ya niyyar aikin shine haji ko alhaji yayi niyya bai gabatar ba to amma wanda ya ji maka ya fi sau goma amma kullun a alhaji yake an bayyana malike cewa ka ka faɗa ku ya kai wanda kai niyyar aikin haji la tut'ib nafsak karka wahalar da kanka wa tut'ib ikwani hakanan ka wahalar da yan uwanka almuslimin muslimi bitadriqi alaihi wajen takura musu da matsa musu tazhabu ila tan'im wa tuhrim wa ta'ti at-tan'im wani gune da ake yin ihrami iya bayan garin maka a galabiya duk yan garin maka idan za su yi aikin haji ko umaracin suke zuwa ke su iya rami sannan sai su yi ware maka domin ka'idar aikin haji ko umara shari'a ta ce ko ɗan cikin garin makan ne to sai ya fita bayan gari zai iya rami zai ɗauko miƙati daga nan higo cikin garin maka ya sa malamai suke cewa maka ba garin kowa ba ne garin kowane musulmi ne an fahimta ita ba ƙasa ba ce kamar tamu inda ya kai musulmi ne to maka taka ce an fahimta tunda in wani aikin ya zo da kai da ɗan bakan daɗe kuke ba za a ce shi ɗan gari ba ne ba zai biya tushin fi ba an gane ku yawa shi ba outsider ba ne ɗan gari ne to da kai da shi in wani aikin yanzu daɗe za ku yi ba wani bambanci da kai da shi to ko ɗan garin ne zai umar sai ya fita ya je tana'im ya yi ihrami sannan ya shigo cikin gari maka ya gabatar da aikin umara to sai malai ke ce karka wahalar da kanka ka wahalar da yan uwanka ya kai mai niyyar aikin haji a kullun a ce garin Allah ya waye sai ka bar gari maka ka tabbata ni'im ka je kai iyrabi ka dawo walihaza qala aba rahimahullah imam aba bin rabah ɗaya daga cikin tabi'ai Allah ya masa rahama yake cewa wa huwa min kibari tabi'in shi imam aba bin rabah iya cikin manyan manyan tabi'ai wanda suka rayu bayan sahabbai kenan wa min ulama ahli makka kuma iya cikin malaman makka almutaayyinin bil manasib wanda Allah ta'ala ya mai kibra iya da fahimta ya samu korewa wajen ilimin aikin haji yace inna haula alladhina yakhrujuna ila at-tan'im wanda sun zo aikin haji sun yi niyyar tamattu'i kullun kuma sai sun fata na'im sun yi ihrami su zo su yi umara wa ya'tuna bi umra kuma su zo su yi umara goma su sake kuma za su sake wata umara to yake ce la'adari a yi asimuna abin sabuna ya ce wala shi dai ya kasa fahimta alzunubi suke samu kula da suke samu kunga ya yi ya kawo su ya kawo su su magana ba ya ce wala ya la'adari a yi asimuna abin sabuna wannan wanda suka zo aikin haji na tamattu'i ce kullum sai sun yi umara wani to dama tamattu'in a tamattu'a shine jin daɗi yasa maza Allah ke cewa duniya mata wa khairu mata'iha al-imratu salihah ita duniya wani gun dan jin daɗi ne dan kaɗan jin daɗi kuma a duniya shine mutum ya samu ci ta gari an fahimta kalmar tamattu'i din shine jin daɗi ko hutawa to kai ka ce ba za ka huta ba ainihin fahimtar kalmar aiki ma baka fahimce da bagina tamattu'i shine gabatar da aikin umaranka daga ran da ka je maka dan kwanakin da zaka samu kafin a fara aikin haji huta ita karatun qur'aninka ita nafilfilinka amma ba za ka sake wani aikin umara ba in kana so ka yi to sai bayan an kammala aikin haji kafin ka dawo gida to wai Allah ka samu dama ka iya yi tunda aikin haji ya riga ya wuce to amma yake cewa in dai har sun fahimci hakan abu na biyu kuma bayan kalmar haka ta nuna abu na biyu ko manzan Allah ga yadda ya koyar da ya koyar da aikin hajji na tamattu ya ce ga yadda za a yi tun da ya ce ku zo an nima na suka ku kurki aikin hajjinku da gari ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an ce aikin hajji ɗaya a rayuwarsa ya yi umara uku aikin hajji guda ɗaya daga nan Allah ta'ala ya karɓi rayuwar shi koma ga Allah aikin hajjin da ya guda ɗaya shine aikin hajjin ban kwana da ake cewa dama ba wani aikin hajjin yayi ba a'a aikin hajjin da yayi yayi ban kwana da musulmin duniya ne dan daga wannan shekara wata shekara ba ta sake zagayo ba ya je koma zuwa ga Allah subhanahu wataala idan kun kula hi aikin hajji ba a fardanta shi ba sai bayan shekara biyu da hijira sai bayan manzan Allah ya dawo garin Madina an shekara ɗaya an shekara ta biyu sannan aka fardanta aikin haji tun da manzan Allah ya dawo garin Madina bai taɓa niyyar tafiya maka ma sai da shekara bakwai zuwa takwas a Madina a shekara ta bakwai ƙarshensa zuwa ta takwas shi ne ya yi niyya ya je yi umara sai aka hana shi suka ce ba zai je ba suka ce sai dai a yi rijejeniya baɗi ya dawo ya umaru aka yi sulhul libya ji ya yadda da baɗin ta dawo shekara ta takwas zuwa tar kuma sai allah ya bayi fata maka sai maka ma gaba ɗaya ta dawo ƙarƙashinsa to shigarsa sai ya yi umara wanda tun a maka kafin ya baro maka ya yi umara ɗaya ya yi ta biyu da aka yi fata maka sai ya yi umara ta uku da lokacin aikin hajji ya zo sai ya gabatar da aikin hajji shi ke na magana ta gare an fahimta aikin hajji ina mazan Allah ɗaya a rayuwarsa to a cikin siffar aikin hajjin nan guda uku ne ya yi tamattu'i ya yi ƙirani ya yi ko ifradi ya yi tun da a yanzu ku yi daidai guda ɗaya ko ko ba ku yadda ba ha ba ku yadda ba ko kun yadda a to wanda wanda bai da ba sai zo mu ga yau gari a to shine akwai dalilai an fahimta guda ɗaya yi aikin haji ɗaya a rayuwar sallallahu alaihi wasallam amma yayi umara guda uku biyu kafin ya baro maka da hijira ɗaya kuma da aka yi fatahu maka to wani aikin haji yayi tunda ya ce ku zu anni manasika ku ku koyi irin aikin hajjin ku da gari haka yace ku zu anni manasika ku duk abin da za ku yi na aikin hajji hukuya da gari ne haka mazan Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam to ba a wannan babin muke ba to saboda haka duk wanda ya je aikin hajji na tamattu'i ya takaici da umara guda daya har a kammala aikin hajji ya fi wanda zai ce kullun su yayi umara ya fi shi lada shi kuma imamu ada bin raba ya ce bai ma sani ba aikin zunubi yake ko aikin lada yake li'annahum ataw bi bid'a imam ada bin raba ya ce da bid'a ba su zo an gane da ke ku kuma inda bidiya ce babu lada bidiya babu lada a cikin sai zunubi abin da ya sa ya zama bidiya duk wanda ya yi umara to fa iya sare yake lada yi kuma haka bane dama kuma ita bidiya a cikin aikin lada ake samunta ba a cikin aikin zunubi ba a cikin aikin lada da shari'a ta ce ai ana ake samun bidiya tunda ya yi umara to jira ku yake a bashi lada kuma kar ku manta a matsayin manzan Allah na ar-rasul to duk wani abu da za ka yi ka samu lada sai ka bi koyarwarsa in ka yi gaban kanka ka yi gaba gadi a aikin addini ko aikin lada manzan Allah bai koyar mutu baka da lada shi ne ka'idar wannan kuma ata kuma rasulu fa kuduhu wa ma nahakum anhu fantahu imamu ada bin rabah abin da yace sun zo da bid'a sun zo da wani aikin da a zahiri aikin lada ne to amma manzo Allah bai koyar da shi ba bai ce ayi ba kar ku manta akwai gunda manzon Allah ya ce hatta karatun Qur'ani ma ba za ka yi ba in kuma kai karatun Qur'ani agun ba za ka samu lada ba a cikin sallah ya ce na hana ku karanta Qur'ani a ruku'i ko a sujada ruku'i ku yi tasbihi sujada ku yi tasbihi kuma ku yi addu'a duk wanda ya karanta ayin alqur'ani a cikin sujada ko ruku'i ba shi da lada kuma in ya ganganta yi mazunubi Allah bai bashi wa ma atakum rasulu faquzuhu ma nakum anfantum wata rana akwai sa'id bin musayyib rahimahullahu ta'ala bayan sallan asuba iya masallaci sa a zaune sai ga wani bawan Allah ya tashi ya dinga nafilfila yayi nafila raka'a biyu yayi sallama ya koma yayi biyu yayi sallama sai da ya gaji bayan sallan asuba ba sai kirawo shi ya ce akarmukallahu ai ba a yawan ba a nafila bayan sallan asuba manzan Allah ya yi hani a yi nafila bayan sallan asuba hasira na ta dago sai dai mutumin da ya saba ya rakata na alfijiri kuma bacci ya dauke shi ko ya samu wani kuskuren makara to an ba shi dama idan an yi sallan asuba ya tashi amma in dai ba wannan dalilin ba ba a san nafila bayan asuba hasira na ta fito sai mutumin ya cewa sa'idu bin musayyib to yanzu za a mun azaba dan nayi sallah kun ja masa da ya bashi yandan nayi sallah kuma sai a mun azaba yace a dan kai sallah ba za a mun azaba ba amma Allah zai ma azaba an ka saba wa manzon Allah an fahimta masa in ka saba wa manzon Allah Allah zai ma azaba to yin sallah a daidai lokacin saba wa manzon Allah ne shi ya hana an fahimta kuma ƙor'ani ya ce fali hazarin da zina yi khalifuna an amrihi an ta sibahun fitina au ya sibahun azabun ali ku ja kunnan masu saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko tun a duniya fitina ta cin musu su fada cikin fitina ko kuma Allah ta'ala ya kama su da azaba mai rudi a gobe lahira to shine malik ke cewa duk wanda yace sai yayi umara daya biyu uku har zuwa nawa a ƙarƙashin aikin hajji na tamattu ito ya ce wani ya zo da bidiya wa ma'al asibi shirin malici tare da abin bakin ciki mai tsanani najidul an kathira min al-hujjaj ya ce a yau za mu samu da yawa daga cikin maniyata aikin hajji wala wa ƙulu aktharahum in ba ba mu ce yawancinsu ba ya ati bi umratil ula mutum zai zo da umararsa ta farko wa bil yawmi thani a washe gari rana ta biyu ya ci bi umaratin saniya wa salisa wa rabi'a zai zai da umara ta biyu ta uku ta hudu al'ula lahu sai ce ta farko dai umararsa ce wa saniya li umihi umara ta biyu ta gyati masa wa salisa li abihi umara ta uku kuma ta baban shi wa rabi'a li jaddatihi umara ta hudu ta kakarsa wal khamisa li jaddihi umara ta biyar kuma ta kakai shi wasari sale ammi ta shi da kuma ga amminsa babbansa malici da yawa daga cikin masu aikin hajji ta matuƙi suna da wannan yau zai umara ya ce ta sai gobe ya ce ta wani jibi ya ce ta wani jibi ya ce ta wani sai malici a aina na hannu minas salafi sale mu ina muke daga ina muke da magabata na kwarai me dogaranka da dalilinka na yin wannan aiki agun wa gano waye makwafinka wajen ayyatar da wani aiki shi ne aina na haru mina sarfin salih a gafilu an zalika am jahilu idan ka kirkiro wannan aiki yau kake to waɗanda sun gabace ka sun gafala ne ko kuma sun jahilce shi ne ko kafin su sallada ne ko su ba su sallada din ba wallahi sai malin yayi rantsuwa ma yace hum khairun minna ikhlasan magabatanmu wallahi sun fi mu yi don Allah an fahimta malam fa yau sama da shekara 22 da mutuwarsa ba wanda ya wannan littafi kuma mutumin saudiya ne yake cewa wallahi waɗanda su gabace mu sun fi mu ikilasi sun fi mu yi don Allah tun da mun yadda sun fi mu ikilasi sun fi mu yi don Allah lauka na khairar la sabaquna ilai da a ce hakan alkhairi ne da an samu wani magabaci yayi da an gano da an rubuta da an tabbatar to ma a cikin magabata sahabbai da tabi'ai ba wanda yi ittiba'an sun fi mu tsananin bin manzon Allah wa khairun minna ittiba'an wa lam yaf'alu hadha sun fi mu tsananin bin manzon Allah amma ba a samu ɗaya daga jikin su ya aikata irin wannan ba fa in qala qa'il idan wani mai magana yace hadisi abi sa'id al-khudri radiyallahu an fi qissati rajulain fi qissati rajulain allazaini ba'asahuma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idan wani zai ci ai ga wani hadisi kissa cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura wa ansu mutane guda biyu ya aike su summa hadarati salah wannan mutane suna cikin tafiya sai sallah ta riske su sai lokacin sallah yayi amma fa lam yajida ma'an a lokacin ba samu ruwa ba ga lokacin sallah yayi amma kuma ba ruwa inda su an fahimta fatayammama sa'idan tayyiba wa sallaya hiske ne mugu kasa wanda babu wata najasa a samanta suka yi tayammama kuma suka yi sallah ana fahimta bayan sun yi sallah sun mawaje dulma fil waqt suna idar da sallah kuma sai ga ruwa ya samu fatawadda ahaduhuma ɗayansu ya sake alwala wa ada salah sallar da yi da taimama ya sake ta an fahimta yace tun daga ruwa ya samu dama da zara shi ruwa ne ya samu kai taimama to yanzu ga ruwa saboda ka shi zai sake alwala ya sake sallah wa amma al-akharu ɗayan kuma yace fa lam yu'id ni wallahi ba zan sake ba sallar da yi taimama ta ishe ni ita zan yi an fahimta yace amma ban jira ka kai alwala kai sallah kun ga wannan shine abin da ya kamata a waɗanda suke da riko da addini ko wanda aka ba su amanar addini a yau su dinga fahimta saɓani na fahimta to baya nuna a haifar da gaba a tsakani yanzu waɗannan mutane biyun wannan sabon ba samu saɓanin fahimta ba tambiyar ku nake yi sun samu saɓanin fahimta mana tun da ɗaya ya ce shi zai sake alwala ya sake sallah ɗayan kuma ya ce a sallar da ya taimata a yi ba zai sake ba ya ce amma ban jira ka ba ka sake sallar ga mu dabi to a yanzu ba don mun samu saɓani daga kuma sai ni gaba sai ka dinga min shirin dinga ma shiri sai raddi sai habaici sai zagi sai la'anta sai kafirtawa daga saɓanin ai Allah bai halicce mu a ce ba za mu samu sabani ba zai yi wa annabawa da mala'iku su ne kaɗai Allah ya masu irin wani halitta amma duk wanda ba annabi ba duk wanda ba mala'ika ba ba yanda za a ce fahimta ta yace ta gaba zai yi wa to me maganin sabani qur'ani ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul duk inda aka samu sabani a gidan musulunci to Allah tuni ya bada maganin sabanin ku koma ga alkurani ku koma ga sunna shikenan har ma Allah ya faɗi kaidar in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir har in kun kasance kuna da imani da Allah da ranar alkiyama ba faɗa ake yi ba ba kaurace juna ake ba ba daina bin juna sallah ake yi ba ba zagi ake ba a'a na fahimci kaza ka fahimci kaza sai a zo a zube akan tebur na ce kaza ka ce kaza to me dalilanka ka kawo me dalili na na kawo sai a gwamu a gawa ya fi ƙarfin dalili in kafi ni ƙarfin dalili in dai na yi imani da Allah da na lahirar hiyar ajiye kayan nabi ka ai ba kayan nabi ba dalili nabi kuma dalilin ba ɗan gidanku ba ne ba babanka ba ne zo da shi annabi ne zo da shi kuma gaskiya ba ne in na ce na bi dalili ai ba kayan nabi ba kuma za a ce alhikimatu dalatul mu'min duk inda hikima take ko gaskiya to kayan kayan mumini da ma da bata duk inda ya ganshi ya kama kayan sanasa ne to amma yanzu a hau tebul din ma a tattauna ba zai yi ba yi zagi musamman yanzu ga media na kaga malami ya hau mimbar yayi minti 40 iya hudu ba iya raddi ba raddi ba yake yi ba a mimbarin juma'a kuma qur'ani ya ce ku zuma ataina kun bi quwwa wa zkuru ma fi la'allakum tattaqun ku riƙe alƙur'ani da gaske ku yana tun abin da ke cikin alƙur'ani zagin wane yi wa wani habaici ƙur'ani ne ku yama wana zagin wane yi wa wani habaici da da da da da da da kushe matafiyar wane ƙur'ani ne koya ma wannan ba ƙur'ani ba ne koya ma kai ka zo da kayanka baya cin alƙur'ani kuma ƙur'anin ya ce Allah ce wa zukuru ma fihi ku dinga tunatar da mutane abin da ke cin alƙur'ani ba abin da ke saɓani wa junanku ba kuma masu da'awa ƙanana da manya su sani cewa duk matsalar da za a zo a hau da ita mimbarin juma'a wallahi ba a so ta mutu ba an gane da kyau ka samu sabani da wani ya samu sabani da wani wani ya yi kuskure a matsayinsa na ɗan adam to in ka ce sai ka zo mimbarin juma ko tebul na ta'alim ka yada wa duniya kuskuren wani to baka so kuskuren ya mutu ba ba da haka ake maganin kuskure ba wani ɗan adam ne shi nima ɗan adam ne zan iya saɓawa zai iya kuskure shedan zai iya rinjayata kai ma haka tunda ba waye yake ma ba idan na samu kuskure na farko sai ka mun uzuri ka ce ni ahalin kuskure ne dama dan adam ne zai iya yi ba ma'asumi bane ni zan iya kuskure manzon Allah ya ce ƴaƴan adam masu kuskure ne fiyayin mai kuskure shine wanda zai tuba in ya gane yayi kuskure ka same ni fasina ne ni da kai wani ina ganin fahimtar fahimtar al'umma a tsarin wannan fahimtar magabata ba irin wannan ba ce ku yi tebulin ɗin abin da kai da shi da dalilai da komai sai ka mai abin da zai fahimce ka matsalar ta mutu amma idan ka zo kake mai habaici a wajen karatu ko akan mimbari to shi dan ko da gaskiyar kake faɗa shi dan hanayi zai dauka ya ce wani hali zai ciwa mutunci ne masu na mai raddi shikenan sai mimbari ya kuma guru dudu ya tashi daga asalinsa na koyawa al'umma addini da faɗa musu gaskiya da nusar da su lahira sai a kama mai juna martani dan wannan kungiyar iya mayarwa da wannan martani dan wannan mazabar iya zage dan wannan mazabar shikenan a dinga gwara kan al'umma wannan cin amanar addini ne kuma cin amanar mabiya ne an fahimta ko malamai suka ce tun daga wannan hadisin da hadisin da manzon Allah aka dawo daga yaki yace man kana minkum sami'an muti'an fala yusalli al-asr illa fi bani quraiza duk wanda ya kasance mai ji ne mai da kare sallah sai je bani quraiza nan ma sabai suka tafi sallah ta riske su basu je ba bayan suka ce mi sallah nan suka ce sai mun je nan ma aka samu sabani suka ce to tun a lokacin aka samu makaranta guda biyu ashabur ra'ayi wal istidlal da kuma ashabuz zawahir tun a wannan lokacin musulmi suka rubu biyu akwai wanda yan zahiriya ne manzan Allah da ya ce karku yi sallar la'asar sai a banu ƙuraiza suka ce wala ko rana za ta fada sai mun je shin zami sallah yan zahiriya kenan wa'ansu kuma yan ra'ayi wal istidlal suka ce manzan Allah so yake mi gaggawa mu tafi amma ya ce ai afdalul amali as-salatu fi awwali waqtiha in sallata mu tsaya mi sallah haka kowa ya fahimta kun ba wanda ya goge wani fahimtarsa tun a wancan lokacin aka samu wannan makarantu guda biyu ba yanda za a yi kuma duniya ta ba da wani ra'ayin ba akwai yan zawahir doron nasu suke bi ba ruwan istidlali akwai kuma da istidlali suke ɗauka nasu zai haifar da abu kaza a ɓoye ba a zahiri ba ko malamai duk sun yadda da wannan tsari saboda haka waɗannan mutane guda biyu ɗaya ya ce zai yi sallah zai sake alwala ya yi sallah ɗaya ce ba zai sake ba ɗayan ya jira ɗayan ya sake فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lillazi aada yace ina wanda ya sake sallah dan ma da suka zo suka tauga wai su biyun suka ce ya rasulullah ga abin da ya faru a tafiyar nan da muka yi sallah ta riske mu amma lokacin babu ruwa sai muka yi taimama mu bi muka yi sallah sai wani yace a'a shi ga ruwa ya samu yanzu yanzu ya sake Allah ya sallah ni kuma nace ba zan sake sallah ba shi ne muka zo kuma kai mana hukunci an fahimta ba munafirci ba neman girma kuma kowa iya so ya fahimci mai daidai din ne kawai manzan Allah da farko sai ce to ina wanda ya sake sallarsa sai ce ganin manzan Allah ni ne na sake alwala bayan na yi taimama na sake sallah bayan na yi sallah da taimama sai ce lakal ajiru marratai kai ka dace da lada guda biyu ladan farko na ijtihadi afwan lada na farko na gabatar da sallah da kai a lokaci lada na biyu ijtihadi kai man ijtihada fa asaba falahu ajrun wahid kai falahu ajran man ijtihada wa aqba falahu ajrun wahid wata farala ta musulunci idan kai ijtihadi ka dace da daidai za a baka lada guda biyu idan kai ijtihadi ka kuskurewa daidai ma za a baka lada guda daya haka manzo Allah ya to lada na biyu ijtihadi kai aka baka lajin ijtihadi amma kuskure kai kuma ji magana wani ne fassara laka alajin martain yayi ladanka na farko kai sallah a lokaci ladanka ɗaya na biyun kai ijtihadi a fahimtar ka kokarin ka na addini haka ya baka kuma hakan ba laifi kai ba tunda baka da wani ilimin da yafi wannan a lokacin shine iyaka ilimin ka abin ji magana sai manzon Allah yace kuma wakala lil ladina yu'id ina wanda bai sake sallah ba yace shi taimama sa da yayi yayi sallarsa taimama sa ta ishe shi sai yace gani ya rasulullah sai yace asabta sunna babu shakka kai ka dace da sunna an bayyana wancan an ce masa lakal ajr marratayn wannan kuma an ce masa asabta sunna taimamarka da kai ka yi sallar ka taimama ka samu ruwa ka isaki alwala ka bar wannan sallar ka dace da sunna don allah aka ce ka zaba kai wane za ka zaba a ni dai a samta suna zan zaba a sosai kuwa ya ce ka dace da sunna duk da wancan an ce lakal ajiyar maratai ne amma yawan aikinsa ɗin bai kai wannan lada ba tun da dace da sunna allah ne kaɗai saladar da zai mutum amma wancan an takaita masa ladansa an sai ladansa kala biyu ne kawai amma wanda ya dace da suna kuma Allah ne san iya ladansa kawai faj'ala lil awwal ajrahu marratayn na farko aka ce iya zalada guda biyu wa hadha yaqtadi annahu kila annahu kullama kasura al amal kasura al ajr wani zai dauka cewa duk inda aiki ya yawaita to kamar ladan zai yawaita haka wani zai fahimta amma lada idan ana so a dace da lada to sai an dace da suna a cikin aiki fal jawab amsa game da wannan famal jawab kai me amsa al jawab amsa an hadha ar-rajul alladhi aada sala aadaha bi bi minhu wanda ya sake sallar nan bayan yayi sallah tai mato ya sake sallah da ijtihadi an gane ko ma'a khafa as-sunna alai bayan sunna ta buya bai san cewa idan an yi sallah tai ba a sakewa bai san wannan hukuncin ba wal insanu idza amila amalan mujtahidan malici idan dan adam ya aikata wani aiki wai aikata wani aiki bisa ijtihadi kokari da yi ma akafa as-sunna bayan sunna ta kuye gare shi ba shi da ilimin haka din ujira alaihi za a ba shi lada za a ba shi lada an fahimta amma ba'da an tabayyana sunna amma bayan sunna ta bayyana gare ka fa iza zada ala sunna falaysa bi ma'juf idan kai wani ƙari akan aikin da suna tabbatar to ba za a baka lada ba daga yau duk wanda ya taimama ya yi sallah kuma ya samu ruwa kuma ya sake sallah ba za a ba lada ba an fahimta kamar haka manzo Allah ke so ce tunda shi wancan ladan da ya samu a lokacin bai san hukuncin bane ijtihadi yayi domin haka yake gani shine daidai amma daga yau ya bayyana a sunna cewa kai taimama kai sallah abin da ya sa ka yi taimaman nan ya gushe to ba za ka sake sallar ba ko irin gwagwaran nan ne yanzu kun san ya fara sallama ko ba haka ba ne sun kisa cewa alaikum salam har yanzu ya kun faɗa yi to ya fara sallama hidan ya zo ya rinjaye ka samu mafarki haka kafin asuba kuma ba ka da flags ba ruwan ɗibi za ka ga ebo ruwa a rijiya ka zo ka zuba a jikinka da wahala kuma gaskiya ba ne a kwanan na ruwanka abokiti mara murfi kaga zai wahala ka yi wanka ku yi haƙuri marasa wani duk wannan rayuwar duk aka aka yi da da an gane da kyau ku to kaga idan kai kaga za ka iya zuburuwan ruwan sanyi a jikinka ka samu matsala zazzabi ko takura to shari'a ta maka dama ka yi taimama ka yi taimama sai ka yi sallan asubanka idan rana ta fito gari ya yi hantsi ka ɗan daddafa ruwanka a dashe sai ka yi wanka shi kenan idan ka yi wanka ko ba za ka sake sallah ba ta yi an fahimta duk uzurin da ya sa ka yi taimama ka yi sallah to idan uzurin ya gushi to ba za ka sake wannan sallar ba za ka yi wanka ko kai aradan sallar gaba amma wannan ta tafi an fahimci wannan to wannan shine abin da malai ce daga yau duk wanda sunna ta bayyana gare shi yayi wani aiki to falaita bi ma'jurin ba za a bashi ladan ba wa asa an yuslima min al-ism ana ma ana ma sari yamma ku bata daga zunubin ma inda ka san sunna ta ce abin da za a yi gashi kai kuma ka zo ka ƙara a kan na sunna to sai ma sa'ar gaske in ba zunubi za a baka ba an fahimta Allah ta'ala ya samu da ce ina ganin za mu samu matsaya da insha Allah mun zo bakin alqaidatu sadisaniya za mu tashi mun gama ƙa'ida ta farko za mu tashi ƙa'ida ta biyu kuma lokaci iya hararar mu za mu tsaya anan abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya-ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna ƙara addu'a gare mu ga mahaifanmu ga ‘yan uwanmu Allah ta'ala ya ji kanmu ya gafarta mana zuriyarmu da mu Allah ka shirya da mu ta farki madaidaici Allah ta'ala muna roƙonka ka samu lafiya mu gama rayuwar mu lafiya marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya na'am ina mai fin da Allah a lokacin da aka ji aiki na biyu sai aka irin wata lokacin ba wanda ba su tashi a nan ba kafin su dawo sai ka ga har watan eh, wa- lokacin aiki na biyu ya shiga an shiga farkon wannan nashi na'am sai ka ga mutane suna da kwallaye su samu muran wannan lokacin haka
wannan ya shiga wannan layin ne ko kuma wancan kwallaye ya shiga wannan eh abin da ke so gane bayan kammala aiki hajji kenan sai ya mun gama lafiya yau kafin ana jira kafin a dawo gida a kofa ta bude ba za ka iya yi e bai shiga wannan layin ba yawa shi wannan abin da ake magana cewa wanda ya niyyar aikin hajji na tamattu'i to kana kammala aikin hajji ai magana ta kare kuma wannan kofa ta bude kuma duk abin da zaka yi na neman lada na umara da dauki duk zaka yi kayan ka an fahimta amma niyyar ka fara da umara to zaka jira har sai ka kammala aikin hajji wannan shine abin da sunna ta tabbatar insha Allah Allah ta'ala ya samu dace a muna roƙon Allah ta'ala Allah ya ba ƙasar mu zaman lafiya da nutsuwa jihar mu Allah ta'ala ya ƙara mana arziki da kwanciyar hankali da zaman lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu da shugabanni na gari wannan guguwar siyasa da take tasowa Allah ta'ala ya mana mafita ya tabbatar da mu akan hanyar daidai ya sa kuma hannunmu ya faɗa kan daidai Allah ta'ala ya gyara mana halayyar mu ya tsare mana imanin mu ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya muna roƙon Allah ta'ala marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya waɗanda suke da bukatu a gare ka da mu duka Allah ta'ala ka biya mana ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ta'ala muna roƙonka masu taimakon addini a duk inda suke Allah ka taimake su Allah ta'ala masu yi wa addinin zagon ƙasa Allah ta'ala kai mana maganin su Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh